نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه واله وسلم وتبي الله ذات شجاع الدين المسلم kina so zaki musulunta ke kika yarda da amincewarki zaki musulunta ko wani ya miki dole ba wanda ya miki dole da amincewarki da yardanki da yancinki zan gaya miki kalmomi biyu da amincewa da su kudure su yake mai da mutum musulmi sai ki faɗa abin da zan faɗa ashadu allah ilaha illallah واشهد ان محمدا رسول الله abinda kika ce cikin harshen larabci zan fassara miki kin ce daga yau na amince na yadda na gamsu ba wanda ya kamata abautawa da gaskiya sai Allah shi kadai kin yadda da haka kika ce kin amince Allah ya aiko annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne da musulunci da alkur'ani kin yarda da haka to yardarki da amincewarki da wannan shine musulunci menene sunanki a yanzu aka sa miki Aisha ko ko so kike a sa miki Aisha da ya sunanki bebiyo okay bebile yanzu kike so a musanya miki da Aisha Allahu akbar to kin zabo kin zaɓo suna mai daraja kin zaɓo sunan malama profesa ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da haka Allah ya baki ɗimbin ilimi irin nana na Aisha wacce ta haddato mana hadisi dubu biyu da ɗari biyu da goma babu littafin da zaka buɗa musulunci ba zaka ji an ce an Aisha ta radiyallahu anha ba an ummil mu'minina Aisha radiyallahu anha don haka muna fata Allah ya sa ki bi tafarki irin nana na Aisha daga wani yanki kika fito daga adamawa to kika zo kika shiga musulunci kuma da haka akwai 'yan kwamitinmu suna nan a bayanki mata waɗanda za su koya miki addinin musulunci kuma za su bincika su ga su wane ne iyayenki a adamawa akwai 'yan uwanki da yawa da suka zo daga 'yan adamawa suka zo suka musulunta a hannunmu shekara da shekaru kuma suna nan sun yi karatu sun yi aure ma wasu ma sun haihu ma da 'ya'ya ma a goye to da haka muna fata Allah ya tabbatar da mu a musulunci baki daya man yahdihi Allah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دا هدو حد بير يومنا أشرين دا بير قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1435 wanda ya zo 22 kenan ko ko da uku 22 ga watan bakwai 2000 da sha hudu za mu tashi sura ta tamanin da biyu wacce take da ayoyi goma sha tara take da kalmomi tamanin da ɗaya take da hurufa ɗari uku da ashirin da shida kuma a makka aka saukar da ita abinda wannan sura take koyarwa shine irin abinda surar da ta gabace ta take koyarwa shine aqidatul ba'si wan nushuri wal hisabi wal jaza wal jannatu wan nar aqidan nan ta yadda da amincewa da gamsuwa cewa inna allaha yab'asu man fil qubur Allah zai tashi wanda suka mutu kuma zai musu hisabi za a hau siraɗi da sikeli da mizani za a ware 'yan wuta da 'yan aljanna wannan aƙida ake so ta zauna a tsakaninmu da mun ce musulunci tasdiqul akhbari ne da kuma yarda da hukunce-hukuncen Allah da haka wanda ya gaskata dukkan labaran Allah kuma ya gamsu dukkan hukunce-hukuncen Allah adalci ne labaran Allah gaskiya ne to shine cikakken mumini kuma cikakken musulmi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الله سبحانه وتعالى أوتشن سورة تقباتا يا faɗi sharaɗi guda goma sha biyu sannan ya ce alimat nafsun ma ahdarat a nan kuma sai ya faɗi sharaɗi guda hudu na alƙiyama sai ba da jawabin wannan sharaɗi cewa alimat kullu nafsin ma qaddamat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat kowace rai ta san me ta gabatar me ta kuma jinkirtar shine Allah ce idan sama'un fatarat idan sama ta yi bindiga ta fashe an ce in fatara yan fatiru in fitar abin da ya tsage ya faffashe ya bindiga kenan ta ya zo can Allah ya ce idza sama'un shaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat ta kuma ce idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha to Allah yana gaya mana halin da sama take shiga ko za ta shiga idan alkiyama ta zo wani gurin ya ce izas sama'un fatarat kamar nan izas sama'un shaqqat as-sama'u munfatirun bi kana wa'aduhu maf'ula wani ce izas sama'u kushidat wa izas sama'u kushidat idan aka fede sama izas sama'un fatarat idan sama ta tsatsage izas sama'un shaqqat idan sama ta wato yi bindiga ta fashi yawma nadawi sama'a ranar da muke nannade sama ka tsayi sijilli lil kutub kamar yadda sijilli yake nannade littafi yawma tashaqqaqu sama'u ranar da sama take tsatsagewa bil gamami da gizagizai wa nuzzilal mala'ikatu tanzila muke saukar da ko ake saukar da mala'iku saukarwa yawma tamuru sama'u maura ranar da sama take girgiza girgiza fa'izan shakkatis sama'u idan sama ta tsatsage fakanat wardatan ta zamo jajajir kaddihan kamar fata wan shakkatis sama'u sama ta tsatsage fahiya yauma izin wahiya a wannan lokaci ta yi rauni yauma takunu sama'u kalmuhul wa takunu jibalu kal'ihin wala yas'alu hamimun hamima to wannan duk halin da sama za ta kasance wa futihatis sama'u fakanat abwaba za a bubuɗe sama sai ka ganta da ƙofofi iri-iri وإذا الكواكب انتثرت الله يقول إذا توراري انتثرت تتروت إيه أكا ورقجيتا شنو معنى انتثر ينتثر انتثار daga nasaru ne zubar da abu ana cewa nazamu da nasaru abinda nazamu wanda aka tsara shi a jikin zare nasaru kuma abinda aka wargaza shi aka watsa shi ya zama kowanne ya kama gabansa kama a ce carbi ya tsinke ko abin waya ya tsinke za a ce me za a ce mankur ma'ana ya zube ya watse ya tarwatse ya yi ɗaiɗaiɗaiɗe to shine ma'anan da taurari za su wayi gari a ciki wa izal biharu fujjirat Allah ce idan kogi fujjirat aka fasa ta wato ta buɗe waɗannan koguna guda bakwai ko manya-manyan koguna ko saba'in cikin ɗari na faɗin duniya duka tekuna ne ga pacific ga indian ocean ga pacific ocean ga, ga atlantic ga red sea ga mediterranean sea ga sunan iri-iri duk waɗannan tekun da suke ɗauke da wannan ruwa za a fashe su gaba ɗaya sai zama ruwan ya tsiyaye kawai sai gulbin shi kuma gulbin a cike shi gaba ɗaya to alkiyama ta zo kenan wa idzal quburu bu'thirat idan kaburbura aka tone su min ba'athara yub'athiru ba'asaratan idan aka tone kabari tono dawa shine na ƙasa ya dawo sama shine idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha athqal duk wannan abu da ke cikin ta za ta bulluko shi waje za ta tono shi waje za ta fito da shi da haka duk wata halitta da take tanarki a cikin ƙasa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga nan za a fidda mutane wa izal qubur bu'thirat idan aka tone kaburbura to me zai faru Allah ya ce alimat nafsun kowace rai ta san me ma qaddamat wa akharat ta san me ta gabatar na aikin kirki ko na tsiya me ta jinkirta na aikin kirki ko na tsiya domin Allah ya ba ɗan adam dama ta fuskoki guda shida fuska ta farko idan mutum ya yi niyyar aikata abin kirki niyya kawai sannan ka aikata to sai a rubuta maka lada goma daga lada goma nan kuma a yi ta jansa har ya zama ɗari shida man ja abil hasanati falahu asharu amsaliha sannan idan mutum ya yi niyyar aikata abin kirki bai samu dama aikatawa ba sai a rubuta masa lada ɗaya ladan mai ladan niyya ita ashe niyya mai kyau ma ana samun lada ko ba ka da abin da za ka yi aikin kirki to kai niyyar kirki sai ka samu ladan niyyar sannan na uku wanda ya niyyar sabo kuma ya aikata saba sai a rubuta masa alhaki ɗaya wanda ya niyyar aikata sabo na hudu sai ya ga girman Allah sai ya bar saban to barin saban saboda ganin girman Allah domin kawai barin sabo kadai ba za a rubuta ma lada ba sai an duba niyyar da ta sa ka bashi wani ya bar sabo saboda ya rasa yin saban ko ya rasa abokin saban ko ya bincika yadda zai saban bai samu dama ba sai ce kai na ma tuba to wannan tuban ba a yarda da shi ba duk da dai ba kai laifi ba tun da ka tuban amma dai tuba shine wanda kai shi da niyya saboda Allah saboda haka idan mutum ya yi niyyar aikata sabo kuma ya bar sabon saboda ganin girman Allah kamar yadda ya zo cikin mutum bakwai da za a sa su a inuwa al'arshi aka ce mai wa rajulun da athum ra'atun zatu mansabin wa jamal faqala maza faƙala inni a Allah da mutumin da kyakkyawan mace ma'abociyar kyau da kuɗi ta kira shi zuwa ga fasikanci ya ce mata inni a Allah ina jin tsoron Allah ba don tsoron ka za a kama shi ko zai ɗauki cutar HIV ba a girman Allah ya sa ya bari to yana cikin mutum bakwai da za su shiga inuwa al'arshi kaga ya bar sabo danwa ya bar sabo dan ganin girman Allah to da mutumin kuma da ya yi umarni a ji a aikata laifi kuma ya goyi bayan aikata laifin to yana da alhaki na wanda ya aikata laifin shine wanda ya sunnanta mummunan abu ka sunnanta mummuna abu to sabo zai ta binka mutukar abin nan yana nan haka in ka sunnanta kyakkyawan abu lada zai ta binka mutukar abin nan yana nan da haka yana da hatsari ka koyar da abin da ba shi da dalili a kitabu da sunna domin duk wanda ya aikata abin sai an rubuta maka sabo haka kuma yake da mahimmanci ka koyar da abin da kake da dalili a alkur'ani da sunna domin duk wanda ya aikata a bayan ka zaka samu man sanna fil islami sunnatan hasana fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wuzruha wa wuzru man amila biha ila yawmil qiyamah menene sunnantawa ba wai ka kirkira ba wata sunna ce ta annabi ta yi laushi ta ɓuya ta yi sanyi ba a aiki da ita kai sai ka zo ka aikata ta ka fito da ita ka ɗabbaƙa ta sai jama'a suka ga wannan sunna sai suka koya to sai a ci gaba da baka ladan wanda ira yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shine ashaq usmanu dan fodiyo ya sa ma littafin sa suna ihya'us sunna wa ihmadul bid'a rayar da sunna da kuma matar da bid'a da mata jana'iza abin ne ta ba sallah ba likafani kun ga wannan shine ma'anan alimat nafsun kowace rai ta san ko za ta san ma qaddamat min khairin wa sharrin wa akharat min khairin wa sharrin don wani yayi abin kirki يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ranar da rai za ta samu duk abin da ta aikata na kirki gashi nan a halarci kuma abin da ta yi na tsiya tana fata a ce tsakaninta da shi akwai amadan ba'ida akwai zamani mai nisa tsakanin laifinka da inda kake so da kowa baya san shi ya laifin amma ko baya so a dora masa yawma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ranar da za a saka ma kowace rai abin da ta aikata ba za a zalunce ta ba wa nadau al mawazin al qista li yawm al qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا karanta littafinka da kanka kawa kanka hisabi kuma ai taɓewa ta tabbata ga wanda ana rubuta masa goma goma a aikin lada ana rubuta masa ɗaya ɗaya a aikin alhaki amma yayi sakaci har ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗin ta rinjayi goma goma duba rahama Allah aikin lada goma yake baka alhaki ɗaya yake baka amma duk da haka ko mutum sai ya sakaci bai aikin lada ɗaya ba sai yi na alhaki cikin carbi to kaga akwai matsala babba a wannan gurin ya ayyuhal insanu na'am ya ayyuhal insanu الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
الله تعالى يقول يا أيها الإنسان يا كي متم idan a suran maka aka ce mutum galibi ana magana ne akan kafiri a surar madinan an ce mutum galibi ana magana a kan kowane mutum saboda mafi yawan waɗanda ake kiransu mutum a maka waɗanda ba su karɓi musulunci ba ne shi yasa mafi yawan kalmar mutum in ta zo a maka za ka ga babu yabo tare da ita innal insana li rabbih lakafur innal insana lakafurun mubin zaga aka tara shay'in jadala li rabbih lakanud duk zaka ga insan insan a makka surorin makka mafi yawa galibi mafi yawa ana magana ne akan kafurai butulu waɗanda suka wa Allah butulci to anan ma malamai suka ce wanda yawa Allah butulci ake nufi ya ayyuhal insanu ya kai mutum da ake magana da kai kake ji ma garraka menene ya sa maka garra wato ka yaudaru mai yaudarar da kai bi rabbikal karim ka sabawa Allah mahaliccinka mai karamci rudu rudi ka san dan adam yana da gurur yana da rudi sai ya rudu da iliminsa ko ya rudu da kudinsa ko ya rudu da mulkinsa ko ya rudu da ƙuruciyarsa ko ya rudu da mukaminsa ko ya rudu da kakinsa ko ya rudu da azancinsa ko da fasaharsa ko da hikimarsa ko da wayansa ko da azancinsa ko da wata baiwa da Allah ya masa sai ya fara fankama yana taƙama yana nuna isa cewa shi ɗin kaza ne wani ma ya rudu da ibadarsa wani ma ya rudu da tilawarsa wani ma ya rudu da tafsirinsa kowa akwai abin da shaidan yake zuwa ya rude shi da shi in kana son wannan karanta talbisu iblis na ibnu jauzi ka karanta talbisu iblis ka ga yadda shaidan yake zuwa wa malamai sai zo ce duk ganin nan fa ba wanda ya fi ka nahawu ba wanda ya fi ka irabi ba wanda ya fi ka tafsiri ba wanda ya fi ka hadisi ba wanda ya fi ka kaza sai ga kan mutum ya fara rawa ko ce duk garin nan fa ko duk ƙasar nan fa ba mai kuɗinka ba mai kaza ɗinka shikenan ko ba mai mulkinka ko ba mai kaza ɗinka duk dabarar da zai halaka ka sai ya zo shi yasa ake so mutum ya mallaki talbisu iblis wannan littafin wato yana da muhimmanci sannan ga igasatul lahfal min masayidish shaytan na ibnu qayyim al-jawziyya wancan na ibnu jawzi wannan na ibnu qayyim al-jawziyya akwai mun tsakanin ibnu jawzi da ibn qayyim al-jawziyya dukansu malamai ne saboda haka wannan littafi zai taimaka mutum ya gane makayidu shaitan akwai littafi da wahid abdussalam bali yayi shi kuma ya kira shi makayidu shaitan ko haba'ilu shaitan tarko da shaitan yake dasa wa dan adam shi in ya biyo ta nan ka kubuci wa ba haƙura zai sai ce ina jin mace za ta sai ya fito ma ta mace in ka sha sai biyo mata kuɗi in ka sha biyo maka ta sha'awa ko ta shubaha dama yace tarkon biyu ne a shahawat wa shubahat ko ya sa maka sha'awa sha'awar mace sha'awar gida sha'awar mota sha'awar kaza sha'awa sha'awa sha'awa sha'awa ya ta sa maka sha'awa baka da hali kuma kana sha'awa to sha'awoyin nan wa yuridu allazina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima zuyyina lin-nasi hubbu shahawati ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا ذاك الشيطان با وند يبري annabawa ne kawai suka sha amma kowa akwai hanyar da yake biyo masa wani ya sa wasu wasi sai ya alwala goma kuma yana jin ba wacce ta yi akwai wanda ya ce min sai ta da sallah sau ishirin shaidan kawai zai ta wasa da tunaninsa sallafa ba ta yi ba akwai wanda ya ce in ya shiga ban ɗaki sai ya karar da botiki guda ya yi tsarki ya fito sai ce kai ina jin ya sake ɗigowa sai ya koma ya sake tsarki ya yi tsalle ya jira wai ko ragowar zai zubo ya sake yin tsarki wani kuma shaidan ya zo ya sa masa ma a shari'a ga Allah ko ya zagi Qur'ani ko musulunci ko Allah ko kuma shaidan ya zo ya ce masa wai shi Allah waye yi shi shi yayi mu to shi waye shi haka sai ya ce ba wanda yi ku ta kokawa da shaidan a zuciyarka ya bullo ta can ya bullo ta can shine sahabbai suka ce ya rasulullah shaidan fa yana damun mu a zuciyar mu sai zo ya ta sa mana abubuwa amma muna tunkuɗewa yace zaka sarihul iman wannan shine tsantsan imani alhamdulillahi lazi radda kaidahu ila alwaswasa na gode wa Allah da ya mai da kaidin shaidan ya koma waswasi tunda waswasi dama baka gamsu ba to shaidan yana wahalar da dan adam wani zai ta sa maka gurbataccen tunani iri-iri ya ɓata tsakaninka da matarka ka fara zarginta ka fara zarginka duk shaidan ne ka fara zargin abokanka ka fara zargin yan uwanka ka fara zargin masoyanka ya zo ya sa maka zargin kanka cewa ma kai dan wuta ne kawai akwai wanda saboda tsabar shaidan ya gama da shi in ya wanke riga sai ya tsare ta ta bushe wai kada kuda ya saukan masa akai ya saman najasa akwai wanda ya ce min ya daina shan ruwan famfo na ce me ya faru ya ce wai akwai yan riba riba haka yake gane a ciki kamar ba halal ba ne kuma wannan fitila ma daina karatu da ita wai saboda yana ga ba halal ba ce kada ranar alkiyama a kona shi saboda ya karatu da fitilar da ba akwai wanda ya daina hawa kwalta ya dai dinga bin a wai saboda wai kwaltar da kuɗin gwamnati akai kuɗin kuma akwai akwai ruwa a ciki saboda aka kai ya taka a kama shi ranar alkiyama ya taka haram ya daina shan ruwan famfo ya daina shan ruwan famfo cewa duk haram ne akwai wanda ya mun waya yake cewa babansa ya bashi kuɗi wai ya karɓa na ce mai baban naka yake yi wai baban nasa yana aiki amma yana jin aikin kamar ba halal ba ne to ya ci wani kuɗi wato shaidan in ka biya wa shaidan sai wata rana ma akwai wanda ya ce min wai da Allah za a iya kashe shi na ce ba zai kashe ka wai shi yana jin kamar kafuri ne ya kamata ya zo a yi masa haddi ita ta yi ba inda ake haddi shaɗan kawai wallahi yake sa masa wannan akwai wanda ya je ya ce wai a sa shi a kurkuku ije ta magiya don Allah sa shi a kurkuku aka ce mai faru ce in ba ku sa na kuku ba zan yi wata barna ƙara ku ɗaure ni tun yanzu aka ce laifin mai kai ce ai kafin ne laifin ne ƙara ɗaure ni bai yin ba wai kafin ya laifin ƙara ai maza ɗaure shi to wannan duk gurur shaidan yakan zo ya sa mutum irin waɗannan abubuwa wani abun ya zama guluwi ne wani abun kuma ya zama takasiri ne dama shaidan ya ce zan halaka ku da abu biyu ko in tunkuɗa ku ku ƙara ko in jawo ku ku rage shine ba wata ba wani umarni da Allah ya ce wa dan adam yayi sai shaidan ya samu kofa biyu ko ya tunkuɗa ka ka ƙara ko ya jawo ka ka rage shine ba shi yake kira ake kira ifrad da tafari a hausa kuma ana kiransa wuce gona da iri akwai kuma kasa gona da iri akwai daidaita gona da iri to daidaita gona da iri gwargwadon irinka gwargwadon gonarka to shine tsira amma kasa gona da iri da wuce gona da iri duka halaka ne to da haka dan shedan sai mun yi taka tsantsan da shi kada yana halakar da masu ibada yana halakar da masu laifi da yaya yake halakar da masu ibada sai zai sa maka takama ai Allah ma kana bin sa bashi wannan ibada da kake yi dab in aka tattara ladantan aka je lahira ma ba sai an maka ciko ba in kuma kana sabo sai ce maka to kai yanzu saban da kai ma za a karbi tubanka kawai ka ci gaba in ma ka tuba ma ba da amfani sai ga mutum yana ta sabon ka ce tuba ce to in ya tuba ma a masa gafara kaga ya halaka mutum biyu ya halaka mai ibada da gurur ya halaka mai sabo da ya asu kai ya sa maka ya asu kai kuma ya sa maka wato gurur don haka kowane zai iya halaka shi yasa mal ibnu qayyim yake cewa saban da ya sa ka tuna Allah ka ji tsoro haka yi kuka ya fi ibadar da kai takama da ita haka girman kai wanda zai sabo ya kuka ya nadama ya fi wanda zai ibada ya takama ya fankama so da ita ma ibadar an mata takama da fankama ta ɓaci kun ga ashe kenan mai ibadan ma bai tsira ba sai ya yi ta da imani da ikhlasi kuma akan sunna da haka Allah ya tsirtar da mu shine Allah ya ce ma garraka bi rabbikal karim menene iyaudare ka menene wato isa maka rudi bi rabbikal karim shi sa Allah ya ta faɗa wani yake cewa fala tagurrannakumul hayatud dunya kada ku bari rayuwar duniya ta rude ku mai rudi ce ugu yake cewa ya gurranna kun billahi garur fala ya gurranna kun billahi garur fala ya garur ka taqallubuhum fil bilad kada zagayawarsu da zirga zirgan da kaga wasu makiya Allah su ne sun samu kuɗi sun samu duniya kada yaudare ka kai kuma ka bar Allah shine Allah ta'ala ya ce la gurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur rayuwar duniya ta zamo komai ba dan jin daɗi ne na yaudara inil kafiruna illa fi gurur kafirai ba su zama ba sai a cikin gurur wato suna cikin wato rudi wa ma ya'idu shaytanu illa gurura wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura ba komai shaytan yake musu alkawari ba face yaudarar su yake yi ba in ya'idu zalimuna ba'dhuhum ba'dan illa gurura ba komai azzalimai suke wa shashin su alkawari ba face rudi rudin juna kawai suke yi ذلك بأنهم اتخذوا ittakhastum ayati llahi huzwan wa garratkum alhayatid dunya Allah ya ce abin da yasa kun riki ayoyin Allah da izgili abin wasa rayuwar duniya ta ruɗe ku walakin nakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkum al-amani hatta jaa amrullah wa garrakum billahi al-garur فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير munafikai da suka bari duniya ta ruɗe su suka ƙi bin Allah wa garatumul hayatud duniya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina wa zarul ladzina takhazu dinahum la'iban wa lahawan wa garratumul hayatud duniya wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun garru da haka kada mutum ya bari duniya ta ruɗe shi ko shedan ya ruɗe shi ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أنت تركن سبايا وش بداشدة ذاك كوا يجي تركن شيطان بداشدة sai ka ga da wanne ya kama ka tarkon farko shirka duk yadda shaidan zai sa ka yi shirka sai yayi dalili ya san in ka mutu kana shirka Allah ba zai yafe ma ba Allah ya tsare mu daga shirka shi yasa bayan ka guji shirka kuma sai ka yi addu'a Allahumma ni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu me yasa kake neman taimakon Allah ya tsare ka shirka saboda kai ba za ka iya tsare kanka shirka ba za dai ka san shirkar kai kokarin kauce mata amma lokacin da za ta shigo ka manzon Allah ya ce shirka ita ce mafi ɓuya daga rarrafan tururuwa a cikin dare mai duhu a kan mulmulallen dutse mulmulallen dutse dare mai duhu in tururuwa tana rarrafe in kai haka za ka ji motsinta to haka shirka take shigowa da haka ba za ka taɓa jin motsinta ba saboda haka bayan ka tsare abin da za ka iya tsarewa ka kiyaye abin da za ka iya kiyayewa wanda malamai suka rubuta kaza shirka ne kaza shirka ne kaza shirka ka tsare sai kuma ka hada da addu'a Allahumma ni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a alamuhu wa astaghfiruka lima la alamu hanya ta biyu shine bid'a shedan zai iya zuwa ya ce maka dan kara akan abin da aka sa ko dan rage ko dan jirkita to da bid'a ta shigo ita bid'a matsalarta wani ma baya tuba in yana bid'a Biza suka ce albid'atu ahabbu ila shaytan min alma'siyah li'anna alma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha shedan ya fi son kana bid'a fiye da kana sabo shan giya zina caca ya fi son kai bid'a domin mai sabo irin wancan yana tuba amma mai bid'a shi gani yake ma lada za a bashi to hanya ta biyu kenan hanya ta uku shine sauran kaba'ira zina caca shan giya luwaɗi wane maɗugo sata kisan kai da sauransu to irin wannan shaidan zai zo ya kimsa maka wannan shine hanya ta uku hanya ta hudu shine saga'ir sai ce yan ƙananan ba laifi to kuma ƙananan su suke taruwa su zama mai su yawa su zama manya kuma kana wulakanta ƙanƙanin shi zai halaka ka domin za ka yi ta yin sa da yawa baka tuba su da ka ce hanya ta nawa hanya ta hudu hanya ta biyar shaidan yana iya zuwa ya shagaltar da kai da abin da ya fi ka bar abin da bai fi shi ba misali kullum an fi so ka duba me ya fi mahimmanci ka yi a kira sallah kuma sai ce yi nazari ko kama karatun qur'ani a lokacin me ya kamata ka yi ka je kai sallah so da haka kullum ka dinga duba me ya fi mahimmanci sannan mai bin sa to shagaltar da kai da mafudul akan fadil abin da bai kamata ba kai ta yinsa ka bar wanda ya fi shi mahimmanci da wanda ya fi shi kamata to wannan ma hanya ce ta shaidan idan ya ga wannan bai ba sai ya sallada makiya a kanka kawai sai wani ya zo ya sa maka kiyayya ita ce hanya ta shida sai a dinga kyamar ka saboda kana bin Allah ko ijarabce ka a jarabce ka da talauci da rashi ka ji baka da ko sisi ka ce anya ko ba ma addinin nan da nake ya ja min wannan tsiyar ba daga abubuwa suna ta rikicewa ko ciwo ikama ka shedan ya zo ta ce ma ka gani kana bin sa kuma ya sa ma ciwo ga arna can bai sa musu ciwo ba kai ya sa ma ciwo ga wani can yana sabo lafiyar salau kai da kake bin Allah baka da kosisi amma jibi wani baya bin Allah ya bashi kuɗi sai ta kokarin sai hada ka rigima da Allah to wannan sai ka ta addu'a amantu billahi wa rusulihi da kaji irin wannan sai ka ce amantu billahi wa rusulihi Allahul ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim sai kai ta karanta wannan addu'a ita ce maganin waswasi tana nan a cikin hisnul muslim allazi khalaqaka shine Allah mahaliccinka wanda ya kago ka alkhalqu ijadu shay'i min al-adami da kuma tahwilu shay'i min suratin ila ukhra ita ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wujtama'u la wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqizuhu minhu da'ufa at-talib wal matlub yace ya ku mutane an buga misali ku tsaya ku ji waɗanda kuke kira ba Allah ba ba za su iya tsinana ba za su iya yin halitta ba ƙwaya ɗaya me ake nufi a halitta a nan ba ka ɗauki wani abu ka juya shi ya koma wani abu ba a'a ka ƙirƙiro abu daga babu kun taɓa jin wani takanoloji da ya zo da ƙirƙirar abu daga babu mun san dai takanolojin juya kaza ya koma kaza a ɗauki kaza a yi kaza da shi a ɗauki kaza a yi kaza amma ka kawai a zauna ba komai kawai sai a yi tunani sai a ga abin kawai ƙirƙira abu daga babu wannan ko hanyar ma Allah bai nuna ɗan adam ba ba yadda za a ɗan adam ya ƙirƙiro abu daga babu amma tahawilin shay'in min suratin ila ukura wannan fasaha ce da ilimi da Allah yake ba ɗan adam yayi iya abin da zai iya iya abin da Allah ya hore masa to Allah shine ya kago ka kuma ya suranta ka walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum taswir al-khalq wa taswir a suranta ka walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahaman thumma ansha'nahu khalqan akhar fa sawwaka shine wanda ya daidaita ka a cikin halittarka fi ahsani taqwim ko wala qad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim ahsani taqwim yadda Allah wato ya tsara ka kai kanka ka san akwai ban sha'awa hannayenka ya daidaita su ba ai maka ɗaya dogo ɗaya gajere ba ko ai maka ɗaya kafa doguwa ɗaya gajeriya ko ai maka kunne fakacece irin na giwa ko ai maka haƙori irin na giwa ka gani ko ai maka baki a kwashe leban ƙauran su fito wangalala haka kaga Allah sai maka kwaba saboda Allah mai rufin asiri in ka duba ido yana da kwaba abin nan yana da kwaba baki yana da kwaba in kana so ka fito da haƙoranka ka wangale sai ka wangale in kana son ka ja kwaba ta sama da ta ƙasa ka rufe rub da murfi da murfi sai ka rufe da an kwashe wannan murfin sai ga ba kyau kai wani wangalele haƙora sun fito ka gani Allah cikin ramarsa ya maka kofa tara kofar baki kofar ido kofar hanci kofar baya kofar gaba kowace kofa kuma akwai amfaninta duk wacce ta toshe sai ka ga likita sannan Allah ya ka baka aiki da gas baka aiki da fetur baka aiki da diesel baka aiki da batiri ba a maka caji da an ce wani bai da full charge ko yana da low charge ba za ka iya fitowa ba da haka Allah ko kuma abin da a ce iska ake buga ma ka gani waɗannan abubuwan abin da ya fi komai mahimmanci a rayuwarka Allah ya sake shi ya fi komai arha shine iska da ruwa iskar da zaka shaƙa ga ta nan ba ta kamfanin kowa ba ce ba ta gwamnatin kowa ba ce kuma babu lasisi babu a yankan lasisi ba a rijista sannan ba a biyan rabano ba haraji da a ce iskar nan ta wani ce da mun shiga uku wallahi rike ta zai ce dole sai mun biya kuma dole mu biya ko nawa ko nawa iska ta zama kuttunta za a siya aka ce kuttun iska awa uku dubu kaza dole ka biya in ba ka baka tafi to haka ruwa kaga Allah ya kawo ruwa gashi nan mai yawa saboda bukatarsa da dan adam yake to in ba a godewa Allah ba wa za a godewa in ba a kadaita Allah da bauta ba wa za a bautawa fa'adalaka Allah ya daidaita ka ka zama gwanin ban sha'awa fi ayi suratin cikin kowace sura ma sha'a wacce ya ga dama rakka baka ya gina ka wato ya gina ka akan irin surar da yake so wani baki sai ya haifi fari wani fari ya haifi baki wani mummuna wani kyakkyawa wani baki wani fari wani dogo wani gajere wani tsila wani mai kiba wani wada wani darawa da wani dan afirka wani dan esha wani mai farin mai- mai murmushi wani mai guntsa fuska wani mai kaza kowa da irin halinsa gashi na Allah ya mu iri daban-daban kalla bal tukazzibuna biddin Allah ya ce to kada ka yaudari da duniya bal tukazzibuna biddin kun kasance lalle kuna ƙaryatawa da addini addini anan abu biyu ne akwai al'amalu akwai aljaza'u aikatawan abinda Allah ya aiko manzanni da shi sunansa addini ba da sakamako a kai ma sunansa addini ƙa'ida ta ce ta tafsiri idan kalma ta zo tana ɗaukan ma'ana biyu kowace ba ta rushe kowace to a ɗauki abin akan ma'anoni biyu kenan sai mu ce to kazzibuna bidin kuna ƙaryata addinin da Allah ya saukar kuma kuna ƙaryata ba da sakamakon da za a yi a lahira shi sa ake cewa kamata dinu tudanu yadda kai haka za a yi maka ma'ana aljaza'u min jinsil amal to Allah ya ce kuna ƙaryata addini wa inna alaikum lahafizin lalle akwai masu kulawa a kanku Allah ya sanya ƙa'idodi uku ya kawo inna harfu taukidin wa nasabin mushabbahun bil fi'il yansabul isma wa yarfa'ul khabara ya kawo kuma lamu tauki ya kawo kuma taqdimul jar wa majrur kun ga muakkadat guda uku Allah ya kawo ya tabbatar mana akwai masu rubutu ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ba wata kalma da ta fito bakinka akwai masu cafe ta su rubuta wa wudi alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا mutum zai ga littafi da komai akwai a ciki shi yau mata shahadu alaihim alsinatu wa ajihim arjuluhum bima kanu ya amalun da haka kowa zai ga abin da ya aikata man waje da khairan falyahmadillah ومن وجد غير ذلك فلا يلومن illa نفسه kiraman Allah ya ce masu karamci ne mutanen kirki ne mala'ikun kirki ne ba sa maka ƙari ba sa ma rage kada ka ce lahira ka ce to kai mala'ika ya ne ta aikin kirki ban gani ba kai kuma ya ka ta rubuta min sharri ban yi ba Allah ya ce kiraman su masu karamci ne ba sa mutum sharri suna ji suna gani in sun gani su rubuta in sun ji su rubuta hatta na zuciyar da ba sa sanin me a zuciyarka Allah yana gaya musu kaza ne a zuciyarka ku rubuta saboda haka har na zuciya mala'ika bai da iko ya shiga zuciyarka ga me a ciki don gaibu ne Allah ne kadai ya sani amma yana sanar da mala'ikun cewa kaza ya kudure a ransa ku rubuta saboda haka har aikin zuciya mala'iku suna rubutawa in Allah ya sanar da su katibina sakatarorinka ne masu rubutu shi yasa ma ba a fito da su fili ba don ka ku saba suka ce a kai ya za ka rubuta dan jira mana in abin da ko mu ga abin da ka rubuta mu ga mu ga me ka rubuta sai aka ɓoye su dan ma kada ku saba da su kada kuma ma ka gansu amma suna nan suna ta aikin su ya'lamuna ma taf'alun sun san duk abin da kuke aikatawa suna sanin abin da kuke aikatawa ku duba yadda Allah ya amfani da jinnab ya'lamuna ma tafa'aluna يعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به تفعلون جملة من الفعل والفاعل لا محل له من الإعراب صلة الموصول يعل- يعلمون الذي تفعلون سنسن دك ما دنا يسأل بها عن كو- عن غير عاقل duk abin da ka aikata mahama kalla wa kasura wa ma taf'alu min khairin ya alamhullah wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru duk abin da ka aikata komai kankanta sa fa may ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu innal abrara na'am إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
Allah subhanahu wa ta'ala ce innal abrara lafi na'im lalle tabbas nagartattu suna cikin ni'ima ni'imatul din ni'imatul badan ni'imatul aqali ni'imatul dunya ni'imatul akhira ni'ima amma ni'ima khassa ni'imar jin daɗi ni'imar nutsuwa ni'imar kwanciyar hankali ni'imar dindindin al'abrar suna ciki albirru husnul khuluq a halinka ya zama mai kyau shine albirru wanda ya hada abu hudu shine barru barru shine wanda ya hada abu hudu na farko husnul aqida ka samu kyakkyawar aqida na biyu husnul ibada kyakkyawar aqida shine hukumul zihnul jazim in dabaqa al-haqqa wal waqi fa huwa maqbul wa in khalafa al-haqqa wal waqi fa huwa mardud duk abinda Allah ya ce a kudire ka kudire to ka samu ingantacciyar akida na biyu husnul ibada kyakkyawar ibada ibada ba ta zamo kyakkyawa sai an yi karatu kada a yi ta jahilci dan an ce mutum biyu su suka cuci addini malamin da baya aiki da karatun da jahilin da yake aiki babu karatun shi wannan aiki yake tai amma ba karatu shi kuma wanda ya tara karatun baya aiki waɗannan biyu imamu shafi ya ce suna wahalar da addini shi malami sai ya sa a ƙi addini saboda shi a ce jibi malamai ma don allah wai suna malamai amma suna take sani kaga sai ka sa jahilai su ta zagin malamai saboda ka sun take sani su kuma malamai su ce ka duba jahilin banza yana ta ibada ba ilimi kaga ya ta zagin juna daga na addini sai ya yi me sai addini ya sassauce shi sa ake so kai ka nemi ilimi kai kuma da Allah ya baka ilimi kai aiki da shi to shine za a tsira gaba daya to shine ibada sai an yi karatu da haka duk jahilai sun halaka sai masu karatu masu karatun ma duk sun halaka sai masu aiki da shi masu aiki da shi din ma duk sun halaka sai wanda suka yi dan Allah wanda suka yi dan Allah ma duk sun halaka sai wanda suka yi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka imani da ilimi da aiki da ikhlasi da sunna su ne matattakala biyar in ka ji su sai ka hango aljanna amma ko kaka baka taka ɗaya ba ka zame to ba za ka koma imani ilimi karatu ikhlasi sunna eh shine ko imani karatu aiki ikhlasi sunna ka riƙe su ka rubuta su waɗannan gwalle duk abin da za ka yi a duniya auna shi ya cika wannan sharaɗin biyar na farko da imaninka da Allah ka yi aikin sannan ka yi shi da ilimi haka aka ce ai a rubuce ka san shi a rubuce eh to ka aikata kuma dan Allah kai kuma haka sunna ta ce to shikenan Allah ya sa mu zama haka to sannan na uku husnul akhlaq halayenka su zama masu kyau shi yasa manzo Allah ya ce alaikum bis-sidq fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yukutaba inda Allah siddiqa إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا, ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أكون لتافي دنا غني سننسا شناعة الكذب munin ƙarya mai littafin nan sai da ya kawo ƙarya iri 81 ice tun kana yaro ya kamata a raba ka da ƙarya babanka ya dinga rankwashin ka aka babaka ta dinga lakace maka baki har ka sa ka kai ƙarya yace domin abin da yake lalata dan adam gaba ɗaya ƙarya ce mafi munin sifa ita ce ƙarya mafi kyawun sifa shine gaskiya mafi yawan laifuffuka duk sun buye ne a bayan ƙarya mafi yawan abin kirki duk sun rabe ne da gaskiya In- shi yasa ba a cewa gaskiyar mutum ta ƙare sai dai a ce me ƙaryarsa ta ƙare ramin ƙarya ƙurarre ne mai ƙarya ɗan wuta ƙarya zagin Allah a tsina uwar mai ƙarya uwar mai ƙarya ma bata tsira ba saboda haka innal abrara lafi na'im shi sa Allah ya ce wa tawaffana ma'al abrar Allah ka ɗauki ranmu tare da nagartattu saboda innal abrara lafi na'im wa ma inda Allah khairun lil abrar abinda ke wajen Allah shine mafi alheri ga abrar shine innal abrara lafi na'im innal abrara yashrabuna min ka'atin kana mizajuha kafura nagartattu su suke sha daga wani kofi an gauraya shi da wani abu sunansa kafur amma irin na aljanna kalla inna kitabal abrari lafi illiyin littafin nagartattu ma yana cikin illiyin innal abrara lafi na'im alal ara'iki yanzurun ba wai in an ce fi na'im ana nufin cikin ni'iman za a dilmiya mutum ba ku kula da kyau fi makanin allazi fihi na- ni'ima ba aka ce fi na'im kaka dauka in aka danna mutum a cikin ni'ima kuma ai ya mutu kama a dauki mutum a danna shi a cikin zuma kaga fi na'im kenan amma ko ba haka ake nufi ba fi din tana nufin fi makanin a guri wanda yake mushtamil bin ni'ima wanda yake a da ni'ima ni'iman nan akwai badaniya akwai nafsiya akwai haliya kowane hali a cikin ni'ima kake baka yankewa to Allah ya sa muna ciki wa innal fujjara tabbas fajirai lafi jahim suna cikin jahim yaslaunaha yawmaddin za su shige ta a ranar sakamako da muka ce maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin ko malaka yawmiddin ko maliki yawmiddin wa ma hum anha bighaibina ba za su faku daga wuta ba kullun suna cikin ta fa amma man tsaga wa asar alhayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa ma adraka ma yawmiddin me ya sanar da kai abin da ake kira ranar sakamakon addini za a yi addinin a duniya kuma a ga sakamakonsa a lahira shi yasa aikata aikin sunansa addini biyan aikin ma sunansa addini thumma ma adraka ma yawmuddin sannan wannan lit- wannan su'ad ne littafkim girmama abin ake ana kwarzanta shi ana kangama shi don ka san girman lahira kai mata shiri kai mata tanadi to wacce ce ranar yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba za ta tsinana ma wata rai da wani abu ba sai da izinin Allah akwai akwai tsinanawar amma sai Allah ya bada izini an kore tsinanawan ne in ka ce kai da kanka za ka tsinana min ko ni da kaina zan tsinana ma amma wani zai tsinana wani domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za a je neman ceto wajen annabi Adam wajen annabi ibrahim wajen annabi musa wajen annabi isa kowa ya bada uzuri sai a tafi wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga annabi cetonsa zai shafi kowa sai ce ana laha ana laha lokacin da kowa yana nafsi nafsi shi yana ana laha ana laha sai je yace wani taken da zan wa Allah ma sai a lokacin zai kimsa mun shi da kirari da fadanci da yabo da zai wa Allah a lokacin za a kimsa masa shi da bambadanci na yabo ga Allah saboda haka sai Allah ya ce irfa a rasaka daga kanka wasal tu'ta tambayi me kake so a baka washfa su shaffa nemi ceto a baka sai ya ce Allah sai sai ya ce ummati ummati sai Allah ya ce a dauko dubu saba'in a kai su aljanna sai ya godiya sai a ce a dinka su koma dubu saba'in sau dubu saba'in a ga insha Allah duk muna cikin wannan izon farko insha Allah والأمر يومئذ الأمر دك أولنا رانا لله نا الله نشي كده قل لله الشفاعة جميعا الأمر دك نا الله ني داك شرع انشي تو أكني رضاه عن الشافع رضاه عن المشفوع إذنه تعالى ceto sai da izinin Allah manzon lazi ya shafa indahu illa bi iznihi sannan ridahu an shafi ya yadda da wanda zai ceton ridahu an mashfu kuma ya ce a ceci wani da wani da haka wannan Allah ya samu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani abinda wannan sura ta faɗa na ayi Allah ya bamu ikon yi wanda ta faɗa na ka ayi Allah ya tsare mu kada mu yi abinda ta faɗa ni'ima Allah ya sa muna da rabo a ciki wanda ta faɗa na azaba Allah ya tsare mu muna roƙon Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani Allah ya sa qur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah muna roƙonsa afuwarsa da rahamarsa da jin kansa tambayoyi malam ko mata za su iya yin itikafi kuma a ina mata za su iya yin itikafi in an ware musu ɓangarensu domin ba a so itikafi kuma ya zama uh, wani dandali kuma na facebook ko kuma ya zama wani uh, gurin hira da tattaunawa da, da, da maza da mata in an ga haka to sai a rufe itikafin amma mata suna bangaren su mata suna bangaren su to babu matsala malam da ba ni da aiki sai bana ok ya ce ba shi da aikin yi sai bata ƙananan yara yanzu abin ya dame shi ya zai in tuba to na farko je ka yi nadama waɗanda ka ɓata a baya sannan ka yi alkawari ba za ka ƙara ɓata kowa a gaba ba sannan kuma ka daina yanzu wannan ma ɗin da Allah ya nuna masa kuran katin yanzu ai shi kan rahama ne a gare la ilaha illa huwa akhira tawbata baya halatta mutum ya jinkirta tuba wala ya kula hatta ya hadiya lillahu kada ya ce sai Allah ya shirye ni fa innahu min alamati shiqai alama ce ta tabewa wal khizlan wa damsil basirati to da ka wa shurudu tawbati annadamu alama fata wanniyatu Allah ya uda ila zambin فيما بقي عليه من عمره وأن يأترك المعصية في ساعتها ذاك كي ندامة أبكان أبن دي وجه كتوبة زواك الله كي تستغفاري malam bara na sha azumi goma sha ɗaya bana kuma har yanzu ban samu sauƙi ba kuma ni talaka ne yaya zan yi da azumi na ciwon da ya hana ka yin azumi in har yanzu yana nan to har yanzu zai babu azumi a kanka sai dai abin da za ka koma asibiti a gaya maka wani irin nau'in ciwo ne idan ciwon da ba a sa ran warkewarsa ne nan kusa to sai ka dinga ciyar da miskinai idan ba ka da abin da za ka ciyar din to sai ka roƙi abin da za ka ciyar din idan an baka abin da za ka ciyar din kai kuma sai ka ci kuma yayi ko don wanda ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sadu da matansa annabi ya ce ka je ka yanta baiwa ya ce ba shi da ita je ka azumi sosai ya ce wanda ya karya ɗaya ya aka ce to shi kenan je ka ka ciyar da miskini sosai ya ce duk garin ba mai tsiyaci ga masa sai aka kawo dabino annabi ya ce to gashi nan je ka ka ciyar da mutane ya ce wa talaka za a ba aka ce ya ce to ai ne ma talaka ne aka ce to je ka ka ciyarwa a kanka ka ciyar da kanka a kanka shine kuma wannan ka fara in talauci ya makai maka yadda kake faɗa malam ko za mu iya jam'in sallar azahar in ruwa ya hana mu samun sallar juma'a in ba ku je juma'a gaba ɗaya ba to sai ku yi azahar ɗin a gida amma idan ba kiran sallah kuma in kuwa kun je masallacin da ku samu ba to sallu ku hada kamar yadda zuwa cikin tamamul minna ku sallah ku kowa ya yi azahar ɗinsa shi kaɗai malam ko ana wutiri sau biyu a dare ɗaya wutiri la wutira ni fi lailatin ko akwai hadisi da yazo babu wutiri biyu a dare daya abin da ya kamata mutum ya yi wutiri daya ko da ka yi shafi'i da wutiri kuma ka farka da daddare kaga za ka iya ci gaba da nafila ka ci gaba da nafilar ba sai ka sake wutiri ba wasu na cewa in kai wutiri ba ka da iko ka ci gaba da sallah in ko kana so ka ci gaba sai dai ka kuma yin raka'a daya domin wannan wutirin ya koma biyu sai ka ci gaba da nafila ka sake yin wutiri daya karshe wannan fatawa mai rauni ce daidai shine ka ci gaba da nafilar ka wutirin ka na nan domin ko dai nawa ka sallata an an hada da ta baya dai wutiri yana nan ɗaya a sama saboda haka ba matsala wannan insha Allahu tabaraka wa ta'ala to kamar yadda aka saba ana kawo gudunmawa kuma muna godiya ana isar da wannan gudunmawa ga waɗanda suka cancanta ko muna bawa iyayen marayu haƙuri wanda sun yi rijista da yawa kuma gashi abin da aka samu a bana bai kai adadin da dukansu za su samu ba don na wata tana ta kuka ta zo abin ya ƙare to ba yadda za a yi wata ma an ce an fito an je an kai wa unguwar marayun an basu sai wata yarinya ta biyo motar tana kuka sai aka tambaye ta kefa ta ce ni ma mareniya ce an kashe babana da babata a maiduguri to aka bincika kuma aka ga haka ne to kaga bata cikin list amma tausayi yasa 'yan kwamitin suka ɗauki kayan suka bata to wannan yasa a wannan shekara mun san an ana jigata ba kuɗi a hannun mutane to abinda aka saba tarawa gaskiya bai kai ko ɗaya bisa biyar na shekarar da ta wuce ba saboda aka ga marayu sama da dubu ɗaya da ɗari shida wanda muka wa rijista ga sababbi da suke zuwa ko da zuwa wani yamin tes ya ce daga unguwa uku ni ba ma sa wata unguwa uku a cikin gombe ba na ɗauka mu muke da unguwa uku a kano ya ce akwai marayu bakwai a hannunsa ya za a yi zo a basu wannan gudunmawar to nan ma kuma akwai wanda suka yi raguwa ba su samu ba mun san mutane sun yi iya ƙoƙarinsu amma abin ne yana ƙaruwa kuma ga yanayin da ake ciki wani ɗan kasuwa ya ce mu wallahi malamin sai kasa kaya in wuni ma ba a ci ne ba kuma dole a ci so da mun san yanayin da ake ciki na rashin kasuwanci da rashin kuɗi a hannun mutane to kuma ga masu bukatu sun mana yawa so da muna ba wa iyayen marayu da basu samu ba su yi haƙuri gashi kuma yau mun je kurkuku mun tarar da matasa ɗari takwas da tamanin da biyar a cikin kurkukun nan duk matasa ne na ga abin takaici a cikin kurkukun nan to ciki mun musu wa'azi ko mun ɗauko kamar guda talatin da biyar wanda ba wanda ya kai shekara talatin duk irin yan abubuwa ne ƙanana haka an ga 'yan waya an ɗauke ɗan takalmi an ɗauke a ɗan maru wancan an ɗan yi kalara an yanki wancan da wuka irin waɗannan ne to yanzu mun dai samo waɗannan guda talatin da biyar tararsa abin da ya kama dubu ɗari da tamanin da wani da nawa ne da shida ne ko dubu ɗari da tamanin da shida za a bayar a sako waɗannan yaran guda talatin da biyar tara to shi ma yanzu ba mu san wa zai ba da dubu ɗari da tamanin da shida ba zagayawa za mu yi mu nemi taimako ko ya za a yi ko wani yana da wani ɗan uwa da zai ji tausayi ya bayar domin a cikin nasarar da muka samu waɗanda muka fito da su waccan shekara ba ko ɗaya da ya koma don na shiga na ce wanda ya dawo ya ɗaga hannu kuma an duba cewa duk wanda muka fito da su ɗin sun gyara halin su ba wanda ya koma to da mu mun ɗauka ma aƙalla kaso hamsin su gyaru hamsin su koma cikin wanda muka fito da su to sai Allah ya taimake mu ba ma ko ɗaya da ya koma a cikin su wasu sababbi ne su ma to mun musu wa'azi mun ja kunnen su mun nuna musu lahira mun musu gargaɗi da alhakin da ke jawo shiga kurkuku da masifin da ake gamuwa da su a ciki da kuma bayan an fito da sauransu saboda haka yanzu wannan kuɗin muke nema sai a yi tunanin zuwa gobe wanda ya sa abu wani wanda zai iya biya gaba daya to mun huta gobe ba sai mun nemi taimako ba in ko mu samu wani mutum daya ba da ya ce zai dauki nauyi to kowa ya ci ko a jihunsa gobe in ya so sai mu zo mu yi kokari waɗannan yaran su sallah a gida ina ga nasara ce babba daren na an gaya mana a kaduna wani kirista ne ya shiga kurkuku ya fito da musulmi guda hamsin ya ce su je su yi azumi a gida suka ta godiya gare shi da ta godiya Allah saka da alheri Allah saka da alheri yace waɗannan bai kamata su yi azumi a nan ba nawa ne tare su aka barbaɗa yace to ga kuɗin su fita duk su je su yi sallah a sai azumi a gida eh kirista ne yayi abin kirki ko sai mu ce Allah ya saka masa da duniya ko eh wanda ya abin kirki ya assalamu alaikum ma'ruf eh Allah ya shiryar da shi ko yawwa kaga yayi abin kirki ai kuma kowa ya abin kirki ai sai a yaba masa saboda haka ayi kokari kafin gobe in mun samu to kowa ya rike kudin sa a jihunsa ba sai ka fito da su ba in kuma har awa 24 zuwa yanzu muka dawo ba mu ji wani yayi mana alat ba to sai mu ce to kowa ya fito da abin da ya tara a jihunsa ba za mu tashi daga tafsiri ba sai an tara dubu ɗari da tamanin da shida saboda haka kuma duk wanda ya tashi sai mu ja masa wancan abar ba wanda zai tayi sai an ta fito da kuɗi kowa ya fito da kuɗi a jihunsa tunda mun riga mun je mun ɗauko alƙawari kaga yanzu ma ce ba mu samu kuɗi ba mun san dai ana jin jiki amma a yi haƙuri mu yi saboda so ɗaya ne a shekara ko mu san wanne Allah zai karɓa ba ayyukan nan yi za kai ta yi yi wancan yi wancan yi wancan yi wancan baka san wanne ne Allah zai mana rahama a ciki ba saboda haka mu daure mu ci gaba Allah ya taimaka mana dubu sittin da shida a sa asusun marayu fi sabilillahi daga masallacin federal medical center gombe alhamdulillah dubu hamsin da shida da ɗari uku ko dubu hamsin da shida da ɗari uku daga federal medical center masallacin ma- ba wai asibitin bai masallacin asibitin so da aka saura na asibitin kenan ko dubu uku daga wata yar uwa a sa asusun marayu a yi wa mijinta addu'a Allah ya sa ya gama lafiya kuma Allah ya sa sauran maza su yi koyi da kyawawan halayensa a wani hali mai gare shi da za a koyi da halinsa ke kuma Allah kaga tana yaban mijinta ya yi kirki kenan ko ta kyauta fa mace ta ce mijinta mutumin kirki ne ina ma kai ne mata kashi kana da kirki dubu ɗaya da alƙur'ani daga wani bawan Allah Allah ya yi masa halin da yake ciki dubu ɗaya da ɗari bakwai daga wani ɗan uwa a yi wa mahaifiyarsa addu'a abinda muke so mu ji miji yana yaban matarsa mace tana yaban mijinta ba abin da ya fi wannan daɗi a ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya bashi ilimi mai albarka da wata ɗari biyar shi kuma Allah ya bashi lafiya a tamfa guda shida daga wasu ‘yan uwa su shida a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu alƙur'anai biyar daga wasu bayan Allah su hudu a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu alƙur'anai sha takwas daga wani dan uwa Allah ji kan mahaifansa shi kuma Allah ya buɗa masa dan kunne guda tara Allah ya biya mata Allah ya biya masa bukatunsa ɗari biyar daga wani shi ma bawan Allah Allah ya ji kallabaran Muhammad Kaura ce shi kuma Allah ya bashi aikin yi sakataren mu kenan ko na ayyuka na gaba Allah ya ji kansa dubu biyu da buhun shinkafa da alkur'ani uku daga alhaji lawan traffic manager gombe layin to Allah saka da alheri dubu hamsin daga alhaji baban gida national allah biya masa bukatunsa dubu goma daga alhaji zubairu daga lagos ya ce a saka asusun marayu a yi masa addu'a allah biya ma bukatunsa dubu biyar daga hajiya hasiya umar saifuddin ta ce a sa asusun marayu allah ji kan mahaifanta ya shirya da yaranta ita kuma allah ya biya mata bukatunta na alheri wato abin tausayi yan kurkukun suke gaya mana da duk shekara akan kai musu hatsi da gero da da amma suka ce wannan shekara kaf duk faɗin jihar gombe ba wanda ya kai musu ƙwayar gero ɗaya tak sai wata mata ƙwaya ɗaya da ta je ta ce musu tana so za ta dinga yin kunu ta kawo an yadda ta yi kunu ta kawo ta ce eto kullum tana yin kunu roba biyar da ƙosai tana kaiwa ta kaɗai ce a faɗin jihar gombe kaf wacce ta kai gudunmawa kurkuku na wani abin da za a ci to fa wannan shine maganin musifa kyautar nan da sadakan nan shine maganin musifa ƴan uwa kan mu bar tarihi da za a dinga mana abin nan dariya da shi dubu biyar daga hajiya hasiya a dubu ɗaya daga wata ƴar uwa da sabulun wanka sinki biyu da basilin guda biyu a yi mata addu'a ɗari biyar daga yahuza allah ya biya masa bukatunsa ɗari biyar daga wata ƴar uwa allah ya shirya da yaranta dubu ɗaya ɗari biyar daga wasu bayan Allah su biyar Allah biya musu bukatunsu dubu ɗaya daga wata ‘yar uwa da alƙur'anai uku Allah biya mata bukatunta ɗari biyar daga wata ‘yar uwa Allah biya Allah ya ba miji ya ba ta miji na gari ɗari takwas daga wasu ‘yan uwa su biyu a yi musu addu'a Allah ya sa albarka a kasuwancinsu yadi goma ji wani bawan Allah Allah mace ce Allah biya mata bukatunta dubu biyar daga wata ‘yar uwa Allah biya mata ita ma bukatunta na alheri wannan ya hada da na jiya ne da na yau saboda jiya an samu ruwa atamfofi hudu daga wasu bayan Allah su biyu Allah biya musu bukatunsu na alheri kaga mutane suna kokari wallahi duk da rashin nan mutane suna da zuciya suna son Allah da manzansa kuma suna taimakawa yanzu wani kaga a cikin an ce kayan aurensa ya bude ya zaro atamfa guda biyu ya kawo kaga wannan ai mai imani ne cikin kayan aure kuma bayan sallah aka ce za a auren kaga ai ya ba karamin daurewa ya ba dan uwa shadda yadi goma da hulunan yara a bawa marayu Allah ya biya masa bukatunsa ɗari biyar daga wani ɗan uwa Allah ji kan mahaifansa shi kuma Allah biya masa bukatunsa da wata ɗari biyar ɗin ita ma ya ce shi ma mahaifansa Allah ya gina gida ya gina gida fiye da shekaru uku Allah ya bashi ikon kammala yana ginin gida kenan ya fara ginin shekara uku to Allah ya baka ikon kammalawa ɗari biyar daga wani ɗan uwa Allah ya ji kan mahaifansa da wata ɗari biyar ɗin ma to ga mu da yan uwa ana ta kawowa a wanda yace malam mu yan kwangila ne kudaden mu sun makale muna so mu taimakawa bayin Allah to amma babu hali muke roƙon Allah ya sa a biya mu kudaden mu to yan kwangila Allah biya Allah ya sa a biya ku kudaden ku Allah sa ku yi kwangila mai kyau kuma Allah sa in an biya ku kuma ku biya ku biya marayu kuma da haka za mu muku addu'a Allah ya sa a biya ku ku kuma an biya ku duk da ba sani za mu lokacin da aka biya ku ba to da Allah ku dan gutsuro wani abu ga akawun nan na marayu sai ku dan saka wani abu mu ji alat eh wannan bai fito ba a an samu wanda ya dauka ma to alhajiyal ya ce ya ɗauki nauyin duk 'yan kurkukun nan su ɗari- su talatin da biyar da za a biya musu dubu ɗari to alhajiyar Allah ya saka ma da alheri Allah ya biya ma bukatunka na duniya da lahira ka faranta mana kuma kai ma Allah ya faranta maka duniya da lahira Allah ya saka da alheri to kun ga kuɗinku sun huta gobe ba sai kun fito da kuɗinku ba eh a- a- kenan kowa ya je ya ci gaba da ɓoye kuɗinsa sai sallah to rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.